ci gaba da karatun a wannan littafin hayatul islam
ina ne za a tashi bayan gama sufato salbiya ko za a shiga ne za a tashi ne akan sufato na ani ko ko ba ƙara samun ta zama eh ina ne za a tashi to ko mu koma kan wahadaniya to bismillahir rahmanir rahim so eh ما معنى الوجود؟
ma ma'anar rujudi a wuce na abba ehem shi ne za a tashi a kan sifatul ma'ani ko ehem su mahiyar kuduratu نعم su tambaya mahiyar kuduratu mecece kudura sifar da aka ce tana cikin sifofi guda 20 da suke wajibai a haƙƙin allah ja jawabi القدرات abinda ake kira kudura هي صفته ita sifa ce kadima ma'ana ba ta da farko ba koyaushe Allah ya sifantu da ita ba a san sanda za a ce Allah ya fara sifantuwa da ita ba a tunda Allah yake Allah Allah ya sifantu da kudura
قائمة بذاته تعالى wadda take ta tsaya da zato ubangiji tabaraka wa ta'ala sifa ce wadda yake ta tsaya da zato ubangiji tabaraka wa ta'ala أي ثابتة لذاته ai تعالى.
wadda take tabbatacciya ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala يتأتى بها إيجاد كل ممكن da samar da duk wani abu wanda yake munkini ke yiwa da ƙudurar nan da samar da duk abin da yake munkini shine duk abin da yake za a ce samar da shi ja'izi ne No.
to yana yiwa da ƙudurar nan ma'ana ba wani abu wanda yake munkini wanda ya fi ƙarfin ƙudurar Allah طب duk abin da yake munkini to ƙudurar Allah na iya samar da wannan abu ko وإدام kuma rasar da shi على وفق الإرادة bisa dacewa da yadda Allah ya nufa
لو كشف أن الإجاب da a ce za a yaye tsari daga gare mu لرأينا da mun iya ganinta da za mu iya ganinta domin sufa ce samammiya an faɗa daman a baya cewa sifatul ma'ani sufofi ne wanda suke samammu ba kamar sifatul salbi sifatul salbiya ba wannan da suka gabata guda biyar dinnan wanda su sufofi ne wanda babu ba a sifanta su da cewa samammu ne yanzu misali kamar kidamcin allah ba za a ce sifa ce da yake ta sifantu da wujudu ba a'a sifa ce da ma'anarta kore farko ga Allah نعم kamar bakawu na Allah ba za a ce sifa ce da take samammiya ba a'a sifa ce da ma'anarta kore ƙarshe ga Allah نعم kamar wahadaniya ba za a ci face sabamiya ba ma'ana kawai ma'anarta shine cewa Allah bai da na biyu ba wanda ya kama da shi a zatinsa ko a sufarsa ko a ayyukansa a to shine ma'anar wahadaniya amma su wannan sufofin guda bakwai sufatul ma'ani to wa'annan su dukkaninsu sufofi ne wanda suke sababbu shi yasa a duk tunda yake da al- da ka'ida ta hankali duk abin da yake saman meto ta yi a gan shi shi yasa aka ce ta yi a gansu da a ce za a yaye mana tsari da mun gansu a shi dan adam dangane da ganinsa a gane akwai wasu abubuwan da a yadda dan adam yake a haka baya iya ganinsu ko kuma baya iya ganinsu sai tare da wani abu yanzu misali kamar launinnuka ba wanda zai iya cewa a nan ya ga ja sai dai ya ga abin da yake ja نعم amma shi ainihin jan a ce gashi ka gan shi ba tare da ya tsaya da wani abu ba ba ya huce kamar karfinka amma ba abu ne wanda ba zai yi a hankali ba ta yi a ce ka ga jan a matsayinsa na ja ba tare da cewa ya haɗu da wani abu ba amma dai ga al'ada abinda duk muke gani mu ce wannan ja ne ma'ana wannan abin ya sifantu da ja ba ainihin shi kansa jan ne launin na jan ake gani ba hakanan fari hakanan baki hakanan tsawo wa ya taba ganin tsawo ba wanda ya taba ganin tsawo sai dai ya ga abin da yake ya sifantu da tsawo نعم wa ya taba ganin gajarta a matsayinta na gajarta a'a sai dai ka ce ka ga abin da yake gajere ehem za ka fahimci gajartar ne dangane da abin da yake gajere za ka fahimci tsawo ne dangane da ganin abin da yake dogo mai tsawo za ka fahimci fari ne a, dangane da ganin abin da yake fari za ka binci baki ne dangane da ganin abin da yake baki No.
yanzu misali launin wannan a ce baki ne launin nan a ce baki ne Eh, to amma a ɗauke ainihin bakin daga jikin wannan a gan shi ba tare da ya tsaya da wani abu ba sai ya zama kamar abu ne wanda ba zai yiwu ba amma dai a hankalce abu ne mai yiwuwa tunda dai bakin nan akwai shi ehin illa iyaka ba a iya ganinsa a matsayinsa na arari sai tare da jauhari irin wannan shine malaman tauhidi suke cewa ba a iya ganin arari shine sifa sai tare da jauhari shine ainihin wannan abin da yake ya sifantu da sifa No.
kamar yadda shi kansa abin ba za ka gan shi ba sai da sifarsa ba za ka ga mutum ba sai da sufofinsa a matsalan in dogo ne ka gan shi da tsawon nasa in baki ne ka gan shi baki in siriri ne ka gan shi siriri Ah, ba za ta yi a ce ka ɗauki sufofin nan kuma ka gan shi ba ba za ta yi ka- kamar yadda su kansu sufofin ba za ta yi ka gan su ba in ba tare da jiki ko abin da yake yasfantu da i- da su ba To, to ah, to duk dai abin da yake samun min akwai yiwuwar a gan shi ko da a yanzu dangane da matsayinmu ko damar da muke da ita muke ganin haka din ba mai yiwuwa ba ne gare mu amma a hankalce abu ne mai yiwuwa haka din shi yasa kamar kudurar Allah da duk sauran sufa- sufatul ma'ani dinnan guda shida kowace a ciki akwai yiwuwar a ganta shine a nan mai hayatul islam ke cewa lau ku shifa annal hijabu la ra'aynaha bayan kowace sifa daga sifofin nan bakwai za a ga ya ce lau ku shifa annal hijabu la ra'aynaha tambaya kuma wannan a gane akwai a bayan Allah wanda tsarkaka zuciyarsu da dosarsu ga Allah ta kai kai matsayin a yi musu tajalli su ga ƙudurar ita kanta No.
ba tare da wato haɗawa da wani abu ba Ehen, kamar yadda akwai a cikin halitta masala wanda Allah ya tajalli gare shi da zatinsa tsantsan zatin kawai ba tare da wata sifa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam No.
Ah, ta- ah, tajallal lahu zatul muhaimini fazajan wa zalika ma'anan kalla anhu alqawarihu yadda maulamu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa ko to madalilu alal kudurai so tambaya man dalilu alal qudrati meye dalili bisa cewa Allah ya sifantu da i qudra meye dalili akan cewa Allah ya sifantu da qudra
ja jawabi addalilu ala zalika dalili bisa cewa Allah subhanahu wata'ala ya sifantu da qudra wujuda zil makulub samuwar wa'annan halitta duk wata- duk wani abu a cikin halittar Allah dalili ne hujja ne akan cewa Allah ya sifantu da qudra
li'annahu domin lamarin da sha'anin law law lam yakun muttasifan bil qudrah da a ce ubangiji bai sifantu da kudura ba lakana muttasifan bil ajiz to da sai ya zama ya sifantu da gajiyawa duk wanda bai sifantu da iko ba to ai ya sifantu da kishiyar ikon shine mai gajiyawa kasawa
walau kana muttasifan da a ce ko bil ubangiji subhanahu wata'ala ya sifantu da gajiyawa ajiz, lam yujad shay'un da ba a samu wani abu ba min hazil makulub daga wayannan halittar gaba daya domin wanda yake gajiyayye ai ba zai iya wannan halittar ba balle wannan halittar wadda take mai kayatarwa yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa afillahi shakku fadir samawati wal ard wa qala Allah ta'ala wani tabaraka wa ta'ala yace inna allaha ala kulli wato shay'in dalili na kali a baya an faɗi dalili a kali a kowace daga sufofin nan mai littafin ayatul islam allah saka masa da alheri yakan kawo dalili a kali sai kuma ya kawo dalili ah, na ah, wa- na kali Ah, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce inna allaha ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne bisa kowane abu ubangiji mai iko ne bisa duk wani abu wanda yake mumkini tambaya ma hiya al iradatu mecece siffar irada ja jawabi al iradatu siffar irada hiya sifatun qadimah ita siffa ce wadda ba ta da farko tun fil azal Allah ya sifantu da siffar irada
qa'imatun bi wanda yake mai zatihi tsayawa da zatun ubangiji tabaraka wa ta'ala ai sabidatu ai tabbatacciya ga zatun ubangiji tabaraka wa ta'ala yukassisu llahu bihal mumkina da ubangiji yake keɓance mumkini da wannan da sab- wannan siffar bi ba abi ma ya da wani abu daga cikin abin da ta yi mumkinin ya sifantu da shi Eh, shi koyaushe mumkinin akwai wasu sufofi guda shida da mukabalansu wanda in ya sifantu da wannan to ba zai sifantu da kishiyarta ba misali akwai wujudu wanda kishiyarsa adamu halitta ta yi a ce Allah ya keɓance ta da sifar wujudu yana an samar da ita to kaga ba za ta sifantu da adamu cewa babu ita ba sai kuma sifofi misali a ce wannan mutum ne dogo kaga wannan ya bambanta da a ce gajere ne ko a ce wannan mutum baƙi ne ya bambanta da a ce fare ne sai kuma gurare a ce wannan allah ya nufa a ƙasar hausa za a yi shi a yi shi a ƙasar hausa wannan kuma allah ya nufa a ƙasar hindu za a yi shi ko a ƙasar sin ko a wani waje dai daban za a yi shi Eh, to a shi ne al'amkinatu su ma eh, abubuwa ne wanda suke mukabulai saboda da nan da can da bambanci hakanan kuma zamani da eh, a ce a da aka yi mutum ko a yanzu ko ko a a nan gaba za a Eh, kowa a cikin mutane masala in muka ɗauki mutum kowa a cikin mutane me yiwa ne a ce da can aka yi shi me yiwa ne a ce yanzu ne aka yi shi me yiwa ne ya zama ma a'a nan gaba za a yi shi to irada Allah ta take keɓantarsa da ɗaya daga cikin wannan masala ya zama a daɗin ne aka yi shi ko ko a'a yanzu ne aka yi shi ko ko a'a nan gaba ne ma za a yi shi to haka dai abubuwa irin wannan wanda su ake kira al-mumkinatul mutaqabilatu
qala Allah ta'ala a to kamar ka ketare lokaci fa annal hijabu da a ce za a yaye tsari daga gare mu da ra'ayina ha da mun ga iradar Allah tabaraka wa ta'ala so tambaya mad dalilu ala al irada me dalili bisa cewa Allah ya sufantu da irada me dalili bisa cewa Allah ya sufantu da sufar irada ja jawabi ad dalilu ala zalika dalili bisa cewa Allah subhanahu wata'ala ya sufantu da sufar irada nufi wujuda shine zira samuwar wannan halitta kowace daga cikin halitta kowane abu a cikin halittar nan yana shaidawa da cewa Allah muridi ne don ko ba wani abu da za a ce yinsa dole ne don inda yin nasa dole ne to ada ba za ta ya tafi ba inda kuma ya zama ba za ta ya tafi ba ma sai a ce ba yinsa aka yi ba kenan ba shi da farko to da ya zama haka kuma da shi kansa ya zama ai ubangiji ne eh, wanda haka din babu ashe kenan halittar nan yin ta aka yi wanda kuma a- yayi ta lalle ya sifantu da siffar irada bi annahu domin la- lamarin da sha'anin ko domin shi ubangiji law lam yakun muttasifan bil da a irada ce bai sifantu da siffar irada ba da a ce bai Mutane.
sifantu da cewa yana nufi ba duk abin da ya- ya yi shi ne da nufi ba wani abu da Allah yake yi bisa dole lakana muttasifan da ya bil zama irada.
ya sifantu da cewa akwai abin da ake yake yi dole akwai abin da ake masa ake masa dole sai ya yi wanda ko haka babu
walau kana da ce ubangiji muttasifan bil ya sifantu da irada cewa akwai abin da yake yin sa dole lam yujad shay'un min hadhihi al da makhluqat ba za a samu wani abu daga wannan halittar ba don wanda zai abu dole ya nuna gajiyayye Wan- gajiyayye ne shi wanda yake gajiyayye ko ai ba zai iya yin halitta ba
wa qala Allah wani ta'ala tabaraka ta'ala ya ce inna ma amru tsarin ubangiji Idan lamarin arada Allah shay'an.
idan ya nufi wani abu an yaqula lahu kun zai ce da wannan abin Oh.
samu ne kasance sai abin ko ya zama ya kasantu na'am da abin da Allah ya nufa sai a ga ya samar da shi shi yasa ashe ubangiji ya sifantu da irada a wani wajen ma Allah yana faɗa fa'alun lima yurid ubangiji mai yin duk abin da ya nufa ne ba wani abu da Allah zai nufi a cikin halitta a ce da ya shi ba ya kasa wajen yinsa ranar da sai mu tashi ba huwan ilmu